tara mu don ci gaba da alaihi wasallam da yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna karatu ne a kissar yakin ina Khaibar ko mun karanta ko mun tsaya ne a daidai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wa sahabbai cewa gobe idan Allah ya kai mu zan ba da tuta jagorancin yaƙi kwamanda na yaƙi ƙarƙashin wani mutum wadda shi mutumin yana son Allah da manzansa kuma Allah da manzo suna son shi wannan yasa sahabbai suka himmatu suka kwaɗetu a garin cewa kowa na so ya zama shi za a ba wannan tutar da gari ya waye suka iyo sammako suka dogon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yana nufin cewa shi za a gani a bashi saboda ya dace da maganar annabi sallama da yake cewa mutumin yana san Allah da manzansa kuma Allah ma da manzo suna san sa wanda kuma zai ne dukkan burin wani mai imani ko ka sami yardar Allah Umar dan Kadabi daga nan sai manzo yake cewa ina Ali bin Abi Talib aka ce ai yana nan ba shi da lafiya yana fama da ciwon ido yace aje a taho da shi aka taho da shi manzo ya masa addu'a ya mar tofiya idansa nan take dan ya warke ya bashi wannan tuta ta yaki cewa kai ne jagoran yaki kai je kai yaki kuma Allah ya nuna mun cewa za a nasara ta sanadiyarka yace to ya manzon Allah akan me zan yaki su in yaki su har yata musulunta ne ko kuma yaya za a yi wala ce a ka tafi cikin hankali a sannu sannu ka je har dab da garin sai ka aika musu sako na cewa su musulunta in sun karɓi musulunci shi kenan sai a bar su sun zama yan uwa kenan in ba musulunci ba kuma to su yadda za su zauna ƙarƙashin hukuma ta musulunci za su biya haraji shi na kita jizya za su na biya ko duk wata ko duk shekara in sun amince da wannan kaga kenan ba faɗa tsakanin su da musulmi sun dawo ƙarƙashin jagorancin shugaban musulunci shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma za su na biyan haraji saboda a ba su kariya su kansu ba mai zuwa ya yaƙe su ba mai cin zarafin su za a ba su kariya in kuma sun ƙi guda biyun nan to shikenan sai a yaƙe su haka dai aka je aka fara yaƙi kuma Allah ya ba da nasara ga musulmai yake cewa za mu tashi ne wa qala umar radiyallahu ta'ala anhu fama habatul imara illa yawma idin umar dan kada yake cewa wallahi ban taba kudayin shugabanci ba ban taba fatan abin shugabanci ba sai a wannan rana da manzo Allah yake cewa gobe zan ba da jagoranci zan nada wani shugaba wanda shi shugaban yana son Allah da manzansa kuma Allah da manzo ma suna son shi na fata kuna ganewa suka ce Umar dan Kaddabi ya faɗi wannan saboda mazala ya yi hadisai masu tarin yawa dangane da illoli da kuma matsala ta shugabanci ko yake cewa wani wuri shi shugabanci nadama na ran tashin kiyama duk wanda ya shugabanci ya mutu ta tashin kiyama to ya tafi da babban aiki gaban Allah sai fa idan adalci ya tabbata cewa shi adali ne bai ci amana ba to kuma sai Allah ya sa a masa sauki a bashi babban matsayi amma dai shugabanci yana da matsala mai yawa a musulunci shi yasa sai da na Abu Zarri da ya nemi manzon Allah ya ba shugabanci wanda an san tarihin sa mutum ne mai tsanin mai abin mai mai tsantsani mai gujin duniya wanda shi a abin nan fahimtar sama in ka samu dubu goma yau idan tefanan gidanka dubu biyar ne to aqidarsa ko fahimtarsa shine sai ka kashe dubu biyar a gidanka dubu biyar kuma gaba ɗaya sai ka sadakar shi haka ya fahimta saboda tsabar mai kaga gudun duniya ko yana ganin kwana da kuɗi ma da ya wuce kimar buƙatar ka kamar akwai matsala amma da ya nemi manzo Allah ba shugabanci sai musu a'a kai ba za a baka shugabanci ba kana da rauni haka ne shugabanci bayan mutum na gudun duniya ma akwai waɗansu abubuwa da daban da ke sa a bayan shugabanci to dai ala ayi hali kuma ya tabbata cewa duk wanda ya shugabancin ya jeran tashin kiyama za ta taho da shi ne a ɗaure gaban Allah ko mun adalcin da yi sai waɗanda ya mulka in sun tabbatar a gaban Allah cewa wane san dai shugabanci ya mana adalci tukunne sai a kunce shi kaga shugabanci wasifa ne amma mutane kuma zirin sai rufe musamman yan sassan Najeriya shekara biyu fere gin da magana za'ifa amma sun haukaci suna ta fama da ransu shekara mai zuwa shekara next time next next level waye shugaba waye mataimaki waye haka kawai abinda baka san ma me za a yi gobe da jiwa Allah ubangiji ya kare mu so shugabanci da gaskiya akwai hatsari mai yawa a kansa wadda kawai yake samu nasara shine wanda ya adalci kuma shi adalci ya danganta domin Allah a irin damar da ya baka ya san iya abin da kai ya ba ta an gane ya san kuma abin da kana da damar kai kuma ka ƙi kai to haga Allah kuma zai maka hukunci gwargwadon irin damar da ya baka ita to duk da haka yace ban taba kudayen abin shugabanci ban juma dan kadabi sai a wannan rana saboda abu ɗaya sai ake shugabanci a lokacin an ce duk wanda aka ba shugabancin to Allah yana san shi manzon Allah yana san shi kuma shi ma yana san Allah yana san manzon Allah haga samu da ta kololo kenan wannan shi yasa yace wakalar kaybara ko wakalar kaibara fusulan kathira wa mani'atun yace garin kaibara yana da ganuwowi da yawa abin da kace ganuwa shine a gina gari ko unguwa bayan an gama gina anguwar kowa gidajen shi da wa'insa kuma sai a samu babbar katanga a kewaye anguwar ai fencing dinsa gaba daya sannan garin kansa ma kuma ai fencing akwai kofar shiga za a samu rufi kuma a rufe in kai go cikin garin kuma anguwa kaza ita ma tana da ganuwarta anguwa kaza tana da ganuwarta saboda su yahuda ɗabi'arsu duk da cewa haga abin su ɗaya ne amma sun kasu kamar da Allah da labari gida goma sha biyu su yahudawa kowanne yana tutiya da kakansa saboda ka su jikoki ne goma sha biyu yasa da annabi musa ne mu suka nemi a shayar da su ruwa Allah ba shi umarnin yadda ki dutse ya zama a samu ruwa sai Allah fita musu da hanyoyin shan ruwa guda goma sha biyu kowace kabila ta san guda ta sha ruwanta su ba su yi taruwa gaba ɗaya ma a buɗe su duka su yi amfani da ɗaya ba saboda kabilancin su ina fata an gane to ko gari suka yi yan banuwa ne yan kabilar kaza misali kamar ka ce hausawa haga akwai hausawa akwai kanawa akwai zazzagawa akwai katsinawa akwai daurawa akwai zamfarawa akwai sakkwatawa duk ba hausawa ne eh gudiri gudira ba hausawa ne ba gwari bane su to dai ka farka kamar ka ce haka suna nan dai su sun ɗauki kansu ba za su iya zama to da haka misali in ka ɗauki da muka ba da labarin hausawa to mutumin da yake shi ba kano ne to ba zai iya yadda zauna a unguwar katsinawa ba sai dai su ma su yi anguwar su daban a garin su ɗefa to za a yi anguwar misali katsinawa sai su ma su yi ganuwar su anguwar zamfarawa su ma sun yi ganuwar su anguwar waye haka suke rayuwar su bayan kuma garin gaba ɗaya ma sun tare sun masa ganuwa sun kewaye shi saboda Allah ba da labarin cewa su mutane ne masu neman fitina sannan kuma masu tsoron mutuwa ga tsokana kuma ga ba a san a mutu mutum da su yi tsokana sun zaza a kawo musu hari inda su gida su ce manyan katangu su cewaye anguwarsu saboda kar a kawo musu hari sai dai su rika haraba ya karkuta bayan waɗannan ganuwar kisa Allah ba da labarin su da irin kuma siffofin abinsu kuma har yanzu za su ke rayuwarsu to ita ma kai bara tana da waɗannan abin ganuwa daban-daban daban da abin da yake ba su kariya ya ce wal yahudu min adbanan nasu italan su yahudawa a siffarsu sun fi kowa tsoron yaƙi matsaurata ne ba yahudiya matsauraci ne baya son abu da ce za a zo a mutu shi yasa shi ya muna son rayuwa sama da abin da ya shafi mutuwa ko kaɗan ya ce walakin ko yana muke eh fi midani bace ba za su fito a yaki a gaba da gaba ba yace walakinnahum yalja'una ila al-husun wal qital minha kama akbar Allah ta'ala anhum sai dai idan yaki ya kama to za su gudu su shiga cikin ganuwar su gari ko unguwa wanda suka kewaye ta doguwar katanga mai kauri kuma an sa mata kofofi masu karfi an rufe to sai su shiga ciki suna harbin abokan gaban daga sama kaga su da wahala a harbe su ya same su zai wahala ko ba zai da yawa ba wannan ne ɗabi'ar bai hude kuma har kullum gaske rayuwarsu idan kamar da Allah ba da labarinsu yake cewa la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muwasatin amin wara'i judu su ba za su iya yakar ku ba gaba da gaba ya fito a yaki da shi gaba da gaba da shi ne musulmi ba zai iya ba haka Allah ba da labari yace illa ne sai dai fasa shiga cikin ganuwa su ɓuya a bayan katangu suna harbo muku abubuwa kuma kuma ku harba musu in kun fi su kayan harbi mai ƙarfi sai su ce a yi sulhu a zagaye ta wuta ina fata an gane in kuma sun san sun fi ku kun shiga uku haka ga shi kamar abin da ke faruwa yanzu sun tsokani iran iran ta yi martani na masifa saka cewa za a ƙara danginsu suka ce a yi ne a tsagaita wuta kuma an tsagaitu sun ƙara kai matsari daga yanzu ba su kai ba don sun san ƙarfinta sun tsokana kuma sun gwada ta gwada masu ƙarfinta kuma wannan duka so mun taɓa ne ba a san me zai faru nan gaba da an ci gaba ba sai suka ce a tsagaita wuta a yi sulhu kuma an yi amma falastina da ke fa miskinai ne talakawa ba su da kayan yaƙi tun ya yake ce a yi sulhu ɗin sai an yi jajjenawa kuma su karya saboda sun san su ba za su iya ramawa ba to haka ne ɗabi'ar mai hudi in ka ji ya ta ɗagaita wuta to bala'i ya gani ya ga za a ƙari danginsu gaba ɗaya Allah wani gaji ya karya su Allah dammara su ya ce wa bada atal ma'arika daga na ga fara yaƙi wa kana awwalu hisnin bada bil muslimuna hisn mai na'imin min ashaddu husuniha yace aka fara yaƙi nan take farkon ganuwar da aka fara yaƙi a gurinta da ta wani shugabansu na'im sunan wata unguwarsa ce sunanta kenan yace min ashaddu husuniha ta fi kowace ganuwa ƙarfi da dogon gini da kuma tsaro da kayan yaƙi a cikinta to ta nan musulmi suka fara kai farmakinsu daga cin wannan katangar wannan gurin a yaƙi to haka sauran kuma an kare lagonsa kenan wanda kake gani shi ne shugaba barde kuma an kashe shi to daga nan ba kuma tsoro ka mutane ba ce sa ga a yaƙi da ake lokacin da in an kai sarkinku kwamandanku shi kenan kuma yaƙi an karya shi sai kowa ta kansa don za a yi kama kuma matsayin bayi kenan ya ce na ne wa farra qa'iduhum ko sai wa muqarrar fa qa'iduhum marhab al-yahudi kuma shugaban wannan rundunar wannan ganuwar wannan unguwar shine marhab al-yahudi wani jarumi ne a cikin su mayaki ne jarumi kuma wanda an ya shahara da jarumta to saka fara kai masa farmaki kuma ya fito za a yi mubaraza sadan ali ya kashe shi ya fito yana ji da kansa yana yana kirari yana alfahari ya gama kirarinsa ya tsaya sai Ali shi mai fito yace annal ladhi sammatu ummi haidara yace ni ne wanda uwarsa ta kira shi da suna haidar ma'ana dan matashin zaki kaga ko ai zaki matashi ai lafiya kalau ne kaga jarin ta kai karshe kenan yace ni ne wanda mama ta take kira da suna haidar ina kiza cewa aliyu haidar ko zaka zance ya sunansa haidar haidar haidar haidar so wannan shine asalin abu shi ma ya yi wa kansa kirari aka gwabza yaƙi nan tashi Allah ba ya sa'a ya fille wuyan wannan kafiri nan ta nan ya mutu ya ce aladi na zala min alhisin shi ne sauko daga kan wannan ganuwa fakar da ilaihi ali bin abi talib ya sauko saboda yana ji da kansa yana ganin shi jarumi ne sadauki ne mayaƙi ne kawai sai duro ƙasa ya tare musulmi gaba da gaba ya ce a zo a yi mubaraza mubaraza shi ne mun sha garantawa mutum ɗaya ya fito daga ɓangaren abokan gaba mutum ɗaya fita ɓangaren ku da kuke musulunci sai a bar su su biyu su yi faɗa tsakaninsu ɗaya ya kashe ɗaya ba mai ce kowa shi ne ake ce mubaraza ba mai iya wannan abin sai jarumin gaske saboda san shi ya da kansa ya sai ya fito ya sauka a gaban musulmi ya cika baki kirari fakar da ilaihi ali bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu shi ma ali ya fito ya same shi wada raba ra'asahu marhab faqatalahu ya fille masa wuya ya kashe shi wa kana al-fatahu ala yadayhi daga nan kuma Allah ba da cin nasara akan yadin gaba daya ta haƙiƙan lima aka bar bihi sallama saboda a tabbatar da abin da manzon Allah ya bada labari cewa Allah zai ba da cin nasara ga wannan shugaban da zai nada a matsayin yaƙi a shugaban yaƙi gobe haka daga zuwa kashe shugaban shi kai bara ba ma shugaba ba babban kwamandan sojin su gaba ke daya ya ce sun mata ta ba atila husuni hisnan ba da hisnin daga naka fara bin kuma an gama da wannan unguwar an rugurguza ta sai a je kuma ganuwa anguwa ta gaba yan kabila kaza su masu cikin ganuwarsu a balla ganuwar a shiga a ci su da yaƙi haka aka riƙa yi ɗaya haka aka riƙa musu ɗaya bayan ɗaya ya ce hatta fata hajjami a husunatul kaibara lil islam nan da nan aka kakkarye dukkan angonin yahuda an kaibara aka balla su aka ci su da yaƙi suka zama musulmi ke da iko a dukkan angoninsu babu sauran unguwa ɗaya wadda musulmi ba su karya ba sun ci a matsayin abin nan yaƙi ya ce wa ƙari sami alahumar sallama kuma manzan Allah ya ji ko haka ne ko samaha lahum dai wa qad samaha lahum sallama bil buqa'i wal qiyam ala ardi khaybara manzan Allah bayan an ci khaybara da yaki sallallahu alaihi wasallam dama su manoma ne kuma gune mai dausayi akwai amfanin gona da yawa akwai dabiyu ne akwai abubuwan lambu da yawa su kuma yahudawa mun karanta tun farko mutane ne masu ne masu dagewa a gun noma ina fata an gane fitowar su ma su fi gona da sassafe a sassuba suka ga manzon Allah a bayan gari sai suka gudu suka dace cikin gari to ga kai bar gune mai dausayi kuma har yanzu garin haka yake aka ci akwai dausayi akwai dabine da sauransu bayan an ci su a yaki an kame na kame wasu suka nemi to yanzu a musu afuwa to kaga sunnar manzon Allah shi kuma mutum ne ne mai afuwa ɗaya daga cikin masu ba manzon Allah yake cewa wai yana siffata manzon Allah da irin halayensa yake cewa afuwun anil zallati hatta ka annahu sawa'un alaihi man yu'ihi wa man ya'si sallallahu alaihi wasallam yace shi manzon Allah mai yawan afuwa ne ga wanda ya masa kuskure wanda ya mar ba daidai ba in ya samu dama a kansa sai kuma sai mar afuwa sai ya fi masa ina fata an gane siffa ce ta manzon Allah sunnar manzon Allah ce kai ma ka koya kana yin afuwa da yafiya ko an masa ba daidai ba sun ji za su kai mari yaƙi ya riga su zuwa yaƙi ya ci su da yaƙi kuma suka nemi yanzu ya musu afuwa ya manzo Allah a yafe mana a mana afuwa to ya za a muku shikenan yanzu an ci ku a yaƙi a kadar yaƙi kuma duk abin da kuka mallaka na ba na ku ba ku kun zama bayi haka ne matan ku sun zama bayi to amma yanzu dukanku an bar ku ku zauna ba bayi ba an yanta ku ko amma da sharadi gonakinku ka kace gonar to ka ci gaba da nomawa ka yadda ka saba in lokacin ɗiba amfanin gona yayi sai a zo dama an riga an raba gonakin duka duk wanda ya zo yakin an raba wannan gonan nan kaza ta wane ce ko ta wane da wane a cikin musulmi suna jaruman yaƙi yayi ba zama ganima ba to kai kuma kai ne mai gona to ka ci gaba da nomawa idan ka gama noma amfanin gona da aka samu a shekara sai a zo a tara shi sai a raba gida biyu kai da ka noma gona ka ɗauki rabi wanda ya gaji gona ya cita a matsayin ganima a bashi rabi kaga manzon Allah kenan wadda ƙada na iya kore su gaba ɗaya ko duk aka ce su ma ko amma da su bayan tafi a ta ɗaura musu da ko a cikin garuruwa duk za a yi amma sai nuna ba aka musu afuwa aka rabu da su aka yafe musu ba ma yafewa ba ku ci gaba da noma gwanon ku kamar da sai dai yanzu abin da kuka samu sai zama an kasa shi biyu tunda kuma kuka yi aiki kuka yi kwadago kuka yi noma kuka yi cira kuka yi wane ne duk ku tara to sai a raba biyu rabi ta wanda ya mallaki gona a matsayin ganima rabi kuma kai da ka aikata gona ba a taɓa samun adalci irin wannan ba tarihin duniya na fata an gane in banda manzon Allah babu wanda ya koya wa duniya haka ba wanda ya kwatanta haka a duniya a zo ma da yaƙi ka ci mutanen a yaƙi kuma ka ba su wannan damar wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa ake so kai ma ka koyi ɗabi'u na yafiya amma ka ba daidai ba ya zala baka dama akan wanda ka ya cuce ka to ka yafe mar kamar ihsani ma tunda musulmi ne ma dan uwanka kai kan aiko wani ma dan uwanka ne jini ne sanda kake yaro ya ma mugunta ya maka kaza ya ma kaza ya ma kaza duk Allah ya tura aniyarsa ka kai gaci ka hai kuma har ka samu wani ci gaba na arziki ko na mulki ko na matsayi ko na dukiya to shi bai ma wannan zalincin kamar afuwa ka yafe mar kamar insani na fata an gane wannan shine abin da manzo Allah yayi wa duniya kuma shi ya koyar da biyunsa shi yasa ake kira kullum tarihi manzo Allah da ake karanta fa ba don ka ji tarihin kawai ka ji daɗi ba ne a ka koyi ɗabi'un kai ma ka rinka yi ka kwatanta su ka san wani kama samu ba zai yashe maka bara abada ko ba haka ba ne wani ya yi ba irin tara ya ce ma ko kabarin kana ci da wuta ka ga wannan ba zai yafe ba to ba ga shafa rubu kwanan nan shugaban kasa ba har ya rasu ba ba ga wani a jahilan mutane da gauga'u wanda suke wawaye ya fito a ta ihu har a miliya fa wani yana suna ta murna wani har tsabar jahilci wai wai Allah ƙara masa nauyin ƙasa to kafiri ne shi har ne ne shi ka sani ma ko agun Allah shi wali ne kai ne a duniya baka sani ba ai ba a sani san Allah haka kawai eh akwai ina ne akwai ko ina ma akwai ba wai wai garin nan kade bane ko ina ma san sa tuno kansa a media ma ba a zuwa malami ba ne mai ilimi ka ƙirka karanta kuma ka ake da shi ne ilimi ai amma zaka karanta ba ka ake da shi ba ya baka da ilimi ai ai baka yi amfani da ilimin ka ya zama jahilci ke na ai har ya buɗe baki ƙarare yana faɗan cewa bai yafe ma wani ba to wannan ba siffar manzon Allah ba ce kaga da ƙarshen bala'i mutum ya nufin ya kama ya ƙirin ya kashe ka sai kai ka zo ka yaƙe shi Allah baka nasara kan shi kama shi da hannunsa bai mutu ba bai ji ciwo ba ka ce kuma ka bar shi ka ƴanta shi ba ma haka ba gonarsa da ka karɓa a matsayin ganima ya noma ya ɗauki rabi ya baka rabi akwai abin da ya faru to wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma din ka bi tarihi manzon Allah haka ne shi zaka dimma sai ban manzon Allah suna faɗan kyawawan ɗabi'u da halayensa ba a taɓa yin kamar sa ba ko ba za a yi kamar sa ba ko ba za ka zama musulmi ba sai ka kwaikwayi ɗabi'unsa imanin ka bare ma amfani ba sai ka kwaikwayi halayensa dan haka Allah ya faɗa mana kad kana lakum uswatan min hasanatun ko ba wannan ba da kad kana lakum fi rasulillahi uswatan hasanatun liman wa liman kana yarjullaha wal yawmil akhir duk wanda yake sanya gamu da Allah lami lafiya to sai ya kwaikwayi dabi'u da hala irin na manzon Allah in baka kwaikwaye su ba to lahira ka akwai matsala shi da kansa yake cewa ni an turo ni duniya ne saboda in cika wa duniya kyawawan dabi'u kyawawan halaye ne daga cikin kyawun halaye afuwa shi ne wani take faɗa cewa afuwun anin zallaci mai yawan afuwa ne gwanda suka masa wauta da jahilci da cuta har sai a waye gari sawa'un alaihi man yi o'ihi wa man ya asi da wanda bai ta'amar laifi ba da wanda ya mara ada ya tuba in yana musu mu'amala kamar dukansu ɗaya suke kagon nan ba mazala ba zai iya yi ke sa ba haushe mai ilimi yake cewa aka ce haƙuri ta haƙuri sai annabi kuma gaskiya ne gaskiya ne kamar wauta kamar jahilci shi kuma ka alheri mun sha karantawa yana zauna cikin sahabbansa a makarantarsa a masallacinsa wani ba gidajen dan kawai yazo ya ci kwanar safa kamar ka taka da Hausa saboda baka san ya kamo wuyin rigar sai hada me zaka ce da Hausa ya kama shi rike saboda jahilci da mugun hali ko ya faɗi muna na maganganun da ba zan iya faɗar su ba magana na hauka na dabbanci wanda kusa an ka kamata ka gaya ba ya ce dukiyar baitul mali ai ba ta ku bace ka bani ya ce mai damun ka kuɗi ne eh sabu suka taso ko ba za su iya koyo ba sai shi ya bada umarni ya ce a ku rabu da shi kuɗi kake bukata eh ina trezara ina abin nan a ɗauka kuɗi a bashi aka ɗauka aka bashi ya ishe ka ya ce eh a ƙara ma ko ba shi kenan ba ba kuɗi kake so ba ɗan najeriya eh to a bashi kuɗi ko ko a Najeriya an yi wani mai arziki aka bada labarinsa in ka zo ka ci wani tambaye shi yana zaune a gaban motar sai ce masa mai gida walla amman aihuwa ne kaza kaza ba kuɗi sai dan na pin din bude ce ga bud na bude ka je ka akwai kuɗi ka dauki dauri daya a lokacin naira hiri ne babban kuɗi a Najeriya ban dan daurin ta guda daya dubu goma kenan ko sama da shekara fa 30 fa ya ta ɗauki ɗaya da ya ɗauki rinka zai zaɓa bari gasa wajen ɗauri goma ya ɗauko ya taho ruku ruku ruku aka ce da gida ɗaya bai ɗauki ɗaya bai ce kula gudu shi ba zai arziki ba har ya mutu ya haka ne saboda aka ce a bashi kuɗi ce ku bashi aka ba shi ce ya ma ya ce ya yi zai ku ƙara ma ka ga mutu ce ya ga mutu sai murna ɗan kawai ya ga kuɗi ko ya ce to zo na baka dukiyar bitimani ce ka bani to ba tamu bace na baka to amma ai jiki na kuma nawa ne ka ji min ciwo gashi nan saboda da ya shake wuyan har ya shatin fatar jikinsa ka san yafi kowa kyakkyawar fata kuma yafi kowa fari yafi kowa kyau yafi kowa daraja sallallahu alaihi wasallam ko yake cewa gashi nan ka min shati a wuya saboda yadda ka rike mun yana sai ka ban irama yace a ba ya ba mu ya rasulullah ai kai baka rama mugunta da mugunta kaga ya san fa mugunta ya masa kuma da gangan ya marfa zan yi dariya ta to kaje ka an yafe ma sallallahu alaihi wasallam to wannan fa shine sunnar manzon Allah sunna ce fa ta manzon Allah nan fa an maka wauta ka samu damar ramawa kuma ka ce ka yafi eh ai da ya bari ba baki ba kai za su yi wuya za su cire masa ai ga su mar a gefe ga su aliyu ga su ja'far ga su waye za su bar shi ne amma sai a rabu da shi to haga manzon Allah kenan ko Abu Sufyan ya zo zai musulunta duk irin abin da musulunci fa mun ta mun karanta fa ko za mu karanta nan gaba kadan duk abin da musulunci fa da ya zo zai musulunta ya rasa to ya za a yi ko aka kawo shi ga manzon Allah a sace ko ce manzon Allah eh waye ne Abbas ne ba fa manzon Allah ya kashi ya ce mu ya manzon Allah eh kawo hannunka ko ya kama Abu Sufyan wannan Abu Sufyan ne kamar afuwa ya ce an masa shi kenan ko ya karfi kalmar shahada sai ka ce manzan Allah dama an bayan da karkata to in kana so manzan Allah ƙara ma daraja ka ce wa manzan Allah na ƙadi asaraka Allahu alaina Allah fifita ka akan mu ko sai faɗirin abin da ƴan uwansu suka ga annabi Yusuf suka ce a innaka la anta Yusuf ala ala Yusuf a za aki qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yu'adhibu al-muhsinin suka ce laqad ataraka Allahu alaina wa in kunna la khadin qala la tasriba alaykum al-yawm yaghfir Allahu lakum sa kar ku faɗa haka suka ce ya manzon Allah lalle Allah ya dauka ka akan mu ya karkai bakin ciki kar kwantar da hankalinka duk abin da ke Allah ya taimaka an shigo maka kowa yana gudu za a yi fatahu maka kowa yana gudu fa amma saboda afuwa ta manzan Allah dan ga tabbatar Abu Sufyan abin da yafi an yi ga ajafi da gaske ne fa yace duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsila ku rabu da shi ba ma shi kansa ba wanda ya shiga gidansa ma a bar shi kar a taba shi to sunnar manzan Allah ke sunnar manzan Allah ce wannan to kai ma ka koya kuma ba wani bane koya kai ake idan ka ji cewa za ka koya hakuri daga yau za ka koya koya wa zuciya yake Allah ba mu ikon koya akwai tsada ko sai wanda Allah ya zaba ya sa lake cewa ai shi Allah yana bada ladan masu hakuri me babu his babu lissafi innama yafasabiruna ajrahum bi ghairi hisabi saboda abu ne mai wahala ko ba dan kimar sa ba da Allah ba zai tuma Allah ya ba ai yace wasbir wama sabruka illa billah wala tahzan alaihim ba ta kufi da kin mimma yamkuru kai hakuri kuma kai hakurin dan Allah ba wai haka kawai don kai masa gori ba kuma don Allah kai kuma ka bar abu kuma ka masa alheri zalla sai musa afuwa ya ce to shi kinan a zauna wani kiyamu ala arda kai bara walahum shar'un min kulli zar'in yace a zauna gonakin su da aka kwakwace a matsayin ganima su ci gaba da nomawa su ci gaba da gyara su su ci gaba da yin komai in aka samu amfanin gona sai a raba gashi biyu rabi a ba wanda ya gyara gona na asali mai gonar da kenan rabi kuma ba wanda aka bashi a matsayin ganima shikenan lafiya kalau kenan yace wallako wal zar'u wan nakili ma haka ne ma ba za su sallama an ya karrahu sai musu kaso yadda manzala ya ga dama ko yadda ya dace sai ta to a zo a zauna gonarka yanzu ta zama ta wani shine ya ci ganiwa tunda shi zo yaki musulmi ne kai ba musulmi bane amma mun maka afa ba mu kashe ka ba ba dauki ka matsayin bawa ba gona ka ci gaba da noma kayarka duk abin da ka samu a shekara ko a wata na kaza na kaka sai a zo a raba gida kaza a baka kaza a dauki kuma kaza a bawa wanda aka ba gona kaga an musu afuwa kenan Allah ya samu dace malakacin askatulil muraja'a tambayoyin da ya kamata a yi wa juna don a gane cewa ka fahimci ma darasin ya ce abu na farko masu babu gaza ta kai bara ko wa mata waka me yasa aka yakin kai bara kuma yau shi aka yakin kai bara abin da sa aka yakin kai bara shine manzala ya samu labari yahudan kai bara sun hada kai da kabilin laraba na gadifan suna shiri za su kawo masa hari har garin madina za ka shi ma sai riga su ya je tare su ko kuma yaushe aka yadin kai bara shekara ta bakwai ne bayan hijira li'amil bin al-akwa ko arjuzatan haka ne ko hatta ne ne eh hmm arjuzatan haddala halqaum yace udhkur tarfan minha mun karanta a baya Allah abin nan amir bin al-akwa yana da wani abu da ya taka a cikin yakin kai bar dinnan ka faɗi wani abu daga ciki yace abu na uku da harafi da awat nabi sallama li ali fi du'ako haka ne ko fi da awat nabi sallama li ali bin abi talib fi ga da kai bara ilmun min alamin nubuwa bayyin zalika malaki cewa ya bayyana karara a addu'ar da manzon Allah yayi wa ali bin abi talib a yakin kai bara cewa wani ilimi ne daga cikin ilimi na annabta saboda manzala ya ce shi aliyu yana son Allah da manzansa kaga wannan gaibi ne sanin wane yana son wane a zuciya ba ne sune sai Allah musamman son Allah mutum ne cewa yana son Allah amma kuma makiyin Allah ne kamar da ya tabbata da yawa an samu a tarihi ina fata an gane shi yasa ba a yi mutum hukunci da abin da yake zuciyarsa sai abin da ya bayyana a fili kawai alkali ko malami da shi kawai zai masa amfani da abin da ya faɗa bakinsa sauran kuma shi da Allah sa ne da ma ga manzala sai tabbatar da cewa sayyidina aliyu yana son Allah da manzansa kuma Allah da manzo ma suna son sayyidina aliyu ba wanda zai san wannan in ba annabi ba na fata an gane yace abu na hudu bil wusul al kaybara qala an nabiy sallallahu alaihi wasallam qawlatuhu al mashhura lati kana laha athran fil inhizam al qami uzkurha yace ana isa kaybara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya faɗi magana sau da saba faɗa wata ke jawo karaya da kuma rushewar abokan gaba yace ka ambaci mai manzon Allah ya faɗa ko haka yace Allahu akbar khariban kaybara yace kaybara Allah lalace yace inna wajatul muslimina lil qitali ba za su fuskantar musulmi su yaki gaba da gaba ba saboda tsabin tsoron su duk karfin makamin su ba su fuskantar musulmi su gaba da gaba ba sai dai sun tabbatar cewa sun gama lagarta musulmin gaba daya ba shi da yadda zai daransa suna da manyan makamai kamar suke wajen Isra'ila a yanzu abin nan Palestina a yanzu haka sun gama karkashe kowansu sun dammara su sun basu da yunwa da kishirwa da kunci da walakanci Allah daukan musu fansa ya Allah yace to ba za su fuskanta musulmi sai yaki ba illa min wara'i duduri sai dai ta bayan katangun su bayan inda suka buye na ganuwar su udhkurul ayati takbiru ila ko ne tasiru tashiru ila za ila hada yace ka ambaci ayar da Allah yayi magana akan halin yahuda da siffarsu kini makaranta yanzu yanzu ne ko to shine wannan shine tambayar da malam ya kawo yace mu ya ce me muhawalatu al-asima wa jarimatun azima wani yunkuri wanda yake na sabu da jarima azima babban laifi da guda suka aikata a kin kaibara bayan an ci su a yaki fa sun zama yanzu kaman bayan musulmi a sunnar manzala kuma na tsayawa a garin ya ci shi a yaki tsawon kwana uku daga baya sai tafi ya bar garin ya tafi madina kuma ya ce to amma su yahudawa duda wannan abin da aka musu yadda suka yi wani yunkuri mummuna wani babban laifi da suka shirin aikata manzon Allah ba don Allah ba shi kariya ba ya ce laisa gariban alal yahudi illa sidik mala yake cewa duk wani abin da za a faɗa game da yahudawa na ɗabi'a mummuna to babun mamaki ba ne abin da kawai za a yi mamaki aka faɗa game da su shine a ce su mutane ne masu gaskiya kun gane abin da yake nufi kai ne kai da baka mamaki a ce ba yahudi mutum ne mai gaskiya mai amana to wannan zai baka mamaki amma duk abin da aka faɗa na ba shi da tausayi ba shi da kaza mai kaza ne na zalunci ne wannan da ma ɗabi'ar ce dan ka faɗa ma kaman ka ƙara fito da abin da yake ne ba za ma ai mamaki ba amma ka ce shi mutumin kirki ne to wannan shine abin mamaki yace wal amana ko a ce suna da amana wal wafa ko a ce suna da cika alƙawari ko wadda yana duk wannan ka faɗa shi ne abin mamaki a gurin yahudawa a ce masu amana ne masu cika alkawari ne masu mutunta a al'adadin ya ce ya ce fahim ko mawaɗin kadabi su fa yahudawa su ne tushen ƙarya ƙarya gaba ita duniya ta ƙare a jikinsu nan ne tushen ta cikin yahudawa wa mustaqarrul gadari kuma cin amana karya alkawari to anan ne tushen sa gurin yahudawa yasa Allah ke bada labari cewa aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum kisan da aka kaure bai hudi sai ya karya da yawa sai sun karya alƙawari ba ta tawa yace wal makru mutane ne masu makirci lam yaslim minhum hatta anbiya Allah ba wanda ya kubuta a hannun Yahudawa daga halin su na cin amana da ƙarya da makirci yace hatta annabawan Allah wa rusulihi da manzanninsa alaihi musallatu wassalam ida da mun tala tabbata a gare su ja alqur'anul karim shahidan alaihim bidhalika fil ayatil karimat qala ta'ala yace ga ayoyin qur'ani da yawa sun zo suna bayani akan halin yahudawa na cin amana da wulakantarwa ga manzannin Allah da tura musu saboda Allah faɗa cewa an tura musu annabawa da manzanni da yawa amma babu wani annabi da yawan gida su lafiya ko in ka duba tarihin annabi Musa da Allah ta kawo Qur'ani ai ya sha wahala da Yahudawa su ce kaza ya roki Allah a musu su ce kaza ya roki Allah a musu su ce haka ya tafama da su har ya mutu har ya koma ga Allah cikin wahala kisa da manzo Allah ya ji aka bai salloli a sama musamman bakwai ko da ya dawo sama ta shida gaba da annabi Musa yace me Allah ya baka yace sallah guda ne yace 50 yace tab Allah ba za su iya ba ko ma ka ce ka roki Allah ya rage maka ni na zauna da Yahudawa duk abin da Allah ce su ba da suka yi da aka kaje ka roki Allah ayi rage yayi yawa in sallah 50 ka raba gida 20 ka rubo 24 ba hibar awun da ake da su dare da wuni to kai da ba bai 50 da duk bayan minti da ana sallah kenan kaga da babu abin yi gaba daya sai sallah sallah sallah to biyar din ba mutane ya suke kara da shi da muke maganar nan yanzu ko karan da ba ka fara ba mutane dubbai suna nan a garin gasho kuma da ya azhar ba bai la asar bai magarba ba suna nan da yawa suna nan da yawa ko a sa ku labarin wani amin dawo da wai muna lokacin muna zuwa kasuwa Kano da sauransu mun zo relo zamu hawo jirgin kasa ke cewa shi fa bai yi magarib bai yi azhar ba bai yi la'asar ba bai yi magariba ba lokacin kuma karfe 9 na dare eh yace mun bai yi azhar ba bai yi la'asar ba bai yi magariba ba bai yi isha ba yace to to koma can eh eh ni ma na koma can sai muka raba ga tun daga nan daga nan muka raba da shi da ce wanda ake ba bakin tafiya ba ne Allah ya maka rage har raka a biyu saboda kana kalin bulaguro kuma bi ma baka yi ba har karfe taran dare baka yi azhar ba to ne me zaka ce Allah a ya sani mana ai musulmi ne kawai ne son kuɗi ne kawai da hauka da sharcir ne kuma an gama rayuwar a cikin wahala ya koma ga Allah ma Allah ya fi masa ya rasu to kaga wannan ai masifa ce shine ma Allah ke bada labari irin halin su Qur'ani yazo a gudewa yace afa kullama ja'akum rasulun bima la tahawa anfusakum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun yuso nawa annabawa duk annabin da yazo muku wasu daga cikin ku sai su girman kai wasu kuma su karyata annabin wasu annaba ma ku kashe su ka duba fa annabin Allah sun san annabin Allah ne amma su fille masa wuya suna bol da kansa kamar annabi ya haya haka ya tabbata a tarihi haka suka masa sun san annabin Allah ne amma saboda tsagawa da iskancin bai hude wa gawa duk abin da Allah ga dama ma ya musu su dama tsinannin mutane ne Allah ka tsare mu daga sharrin su ko yace wa qala subhanahu a wata aya Allah faɗa game da su dai yace qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu to kace da suka ce su su yanzu wai su suna san Allah suna san manzon Allah suna kaza kaza ta aka gaya musu to dan me kuke kashe annabawan Allah a datan ai su ne yanzu zaki musu magana ba da su ake ba kakannin su aikin su ne to su ma adannan jinin su ne ai kamar da ka sani aikin alkhairi ana gadarsa aikin tsiyama ana gadarsa yanzu akwai wani zuri'ar da duk wanda ka sani a cikin su a cikin mutum goma da ka sani kada duk mutanen kirki ne saboda sun gaji alheri da mutunci da daraja a zuri'arsu a kuma da su gaba ɗaya ma kakali zura gaba ɗaya ma kusan tsinin zaka ce musu ba su da albarka ba su da mutunci ba su da daraja kuma akwai haka ne ana gadar tsiya ana gadar alheri duk ana gadarsa su haka ɗabi'un kakanninsu Allah ke goranta musu a yau saboda su ma dama ce ba su samu ba in suka samu za su kuma sun yi atamtin yin hakan ma Allah ne bai ba su dama ba za mu karanta mu je ina fata an gane ya ce kuntum mu'minin in dai har kuma mu'mine ne dan me kuka kashe annabawan Allah a baya ya za kashe annabin Allah haka karshen kafirci kenan me baka sakon Allah kuka kashe shi yace a wata aya ta daban wa qala jalla sha'ruhu Allah faɗa wata aya ta daban cewa dalika bi annahum kanu yakfuru bi ayati llahi yace irin haka ya faru da su ne saboda me sun kasance suna kafircewa ayoyin ubangiji wa yaqtuluna annabiyina kuma suna kashe annabawan Allah ba fa annabi ɗaya fa annabawan Allah bi gairi haqqi babu wani haƙi da suka musu to da mu annabi kan wani lafi zai maka annabin Allah da ya kawo maka sakon Allah dan ya raba ka da shiga wuta ya saka aljanna to wani lafi ya maka anan ai ya zo ta ka ne ai da ma ya kashe annaba su kulla musu bala'i su kulla wannan musifa haka suka rika yi a tarihin rayuwarsu kuma har yanzu aikin su kenan a duniya duk inda kaga ana noman a darkusar da musulunci za ku yi hannunsa a ciki kuma suna dabaru iri daban-daban da nasisa iri daban-daban daga cewa wasu wuraren a yaƙe su kai tsaye wasu wuraren a yaƙi ƙwaƙwalwarsu wasu wuraren a yaƙi ɗabi'unsu har a waya gari da kansa suna ƙarya ta addininsu haka suke iri dai daban-daban daban suke sai da Allah tsare imanin ya ce zalika bima asau haka ya same su ne saboda abin da suke ne sabo wa kanu ya taduna kuma sun kasance 'yan ta'adda ne su masu ƙetare haddi ne duk abin da Allah ya iyakantar sai sun tsallake shi ka duba fannin hadin musa suka ce masa alu ya musa da ulana lan nasbira ala da'amin wahidin mu wallahi ba za mu iya hakuri kullun abinci iri ɗaya ba ka duba bala'i fa saboda gata Allah ya yake sauke musu dan shila ko kaji soyayyu daga sama kowa ya soya Allahu alam eh min indillahi ba daga sama ba kawai kana da yunwa ai kawai ga wani dan danin table ya so koma kawai kana budewa kawai kaga kawai kaji ne ga sassu ga dan wani jus jus kala kala yau ka dan taba wannan ka taba wannan ka taba wannan kawai daga Allah ba ko sisinka ne Allah yake so ka yarda da annabinsa ka yi sallah ka bi ka bi Allah shikenan aikin su fa suka ce kai mu wallahi ya Musa ba za mu iya hakuri da abinci iri ɗaya ba kullun kawai cin kaji kullun cin ƴan shila kawai ga sassun ƴan shila ka ga ya ka roƙa mana Allah yukuzin nami mata misul ardu min baqaliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha ka ce wa Allah fitar mana da tsirrai mai noma fitar mana da albasa su dankali su wake su kaji matsayata ka duba talauci malam wadannan ba zai ba su kuma shi ma ba fa aka masa daga sama fa na hatta to a ce wa Allah ka mana daga sama ai zai iya ai tun dai baka gasassun namun zai baka wannan mana to da su aka daga sama suka ce su a fito daga ƙasa babar su ɗan ta'adda ne don me daga sama a sai an yi noma yan wahala kawai bai hude bala'i ne falin wala bai hude bala'i ne shi ne wani wani mutumin maje ya kadada ya ce wai shi ka wai ya gama ganowa wai aikin yahudawa ne aka ce a me yasa ya ce to juma'a su uku a jere bai juma'a ba saboda kadai zama zama arna bai sani ba yace juma'a uku bai zo juma'a ba tun da yake raban da ya zo bai juma'a ba duna har ya manta sai da ya fara harkarta yace wallahi yanzu ya yarda aikin yahudawa ne to kage dai ala ayi hali ai wannan tsagarin ti kenan Allah ya ma arziki da ni'ima kai kuma sai ka godiye marka nemo na bukantacce sama kasa da wanda Allah ya baka za ku yi mamaki yanzu wani abin su sun nemi Allah ya ba su ya fitar musu da kayan tsoro ko to ai yanzu mutane ma kuma sun ɗabiyar ai mutum Allah ya rufa maka asiri kana sana'arka kana ci kana sha hankalinka a kwance asirinka a rufe kawai sai ka hangi wani abu ai wani ya noma ka dada samu dubu kawai wani hasar ya take lunkushe shi sai kashe wannan kaso ta haifa sai tafi neman wancan abu a ƙarshe ya kashe wannan bai samu wancan ba wata rana wani mutum ya rasu Allah masa rahama aka zo aka masa kambun baki ziga ka je kai noman shinkafa wa lokacin ana shinkafa yar watsin nan ta hasa a cikin ruwa ake fadguri ne fadama sosai ko aka ziga shi zo yayi wata ne sai ce a je a gani a ga gona da asari a ta kasuwa kama hanya da motarsa suka tafi da mai aikin suka shiga ruwa iya nan sai cikin tafiya sun gamu da wani shi kuma zai fito har ya wuce ta alajuwa ne ya ce na'am la ilaha illallah me ka kana yace wallahi da labari aka bani ba zan yadda ba me kake nema agun Allah duk arzikin da Allah maka zaune a kasuwa sai kayanka baka gode Allah ba sai ka shiga ruwa yanzu alajuwa ne ka san mutane ba rufe kai Allah wadaran arzikinka haka yi masa ya ce wallahi daga nan yanzu wani bukin jika lallabe shi kawai sai juyo ya fasa zuwa gwamnati gwamna da bai dama kenan ya ce ya haƙura da ita ya ce wani mutumin ya gaya masa gaskiya kuma haka ne to din da ka tsinci kanka kana tafiyar da rayuwarka in dai abin da kake kana samun abin da ake samu to ka yi haƙuri ka jajirce ka yi ta yi amma ka hangi wani dan ya samu kaza wannan kuskure ne kamar kai ka daina arzikin da Allah ya maka ne ina fata kun gane to dai kake da wayannan ai masu cewa sun daina abin da Allah suka musu daga sama sai sun yi noma ai ba duk inda kaga arziki ai ba a sanar ake samun arziki ba a jikinka ne kai ne Allah yake wa arzikin adadi da adadi shi wani Allah ya mar arziki ya samu arziki to saboda haka shi kuma a harkar noma yake to daga yaji ya ga samu arziki mai yawa to kai ko kai irin nashi in ba a rubuta maka arzikin ba ba za ka samu irin abin da ya samu ba in kasuwancin ne ma ya so wani abin da sai da samun kuɗi ka ji har cewa bari kai masa kwaikwaya da so sai ka so kai asara kai saboda kai ba a rubuta ma arzikin ba so arziki ba a sana'a bane kuma arziki ba a gari bane a jikin mutum ne manzo Allah ya faɗa mana cewa kowanne dan adam an rubuta masa arzikinsa tun yana wata kudu a cikin mahaifiyarsa ba ga bane malaka zai ce masa bikatadmi rizqihi wa amalihi ko wa adlihi wa shaqiyyun aw sa'id tun yana cikin wata hudu a cikin mahaifiya na dan tayi aka rubuta masa iya arzikin da zai yi a duniya so kaga idan kaga cewa dan wane yana yin kaza ya samu kaza bari ni ma in gidan in samu to ba lalle bane ka samu don kai mai yiwuwa arzikin kake kuma ba a cikin wannan abin yake ba yana wani abin kuma daban shi yasa ma duk sana'ar duniya da ka sani gaba ɗayan su akwai mai kuɗi a ciki kuma akwai talaka a ciki ko ba ka bane ko sana'ar ta haka ne kuma saboda arzikin ba aznar bane a jikin mutane Allah ya saka shi kisa ka roki Allah kuma ka gode wa Allah a iya abin da ya baka sai Allah ya kara ma tunda Allah ya shelanta wa mutane cewa la in shakartum la azidannakum in kuka gode ni'imata ni kuma Allah zan kara muku amma dan kaga wani yayi ka ce kai ma sai kai to ka shiga uku to ka duba yahuda suka ce Musa yanzu mu mun gaji da cin dan shila mun gaji da cin a kama da juice daga daga aljanna juice fa yanzu jus da ake wannan zafin aka maka wani jus mai kyau ya kuke haɗe yawo ba ka sai kashe kudi ka sai aka maka jus daga Allah alaji eh daga Allah fa kawai ka sha ba ko sisi majanan kyauta suka ce ba sa so sai an je gona an yi kwado an yi fama ka shuka ka noma ka gyara ka sa magani ka yi waye ka tsare dabbobi har ya zama abinci kuma ka zo ka ci sai Allah ya ce yake nan kuje aka saukar masa kaskanci da talauci a idanunsa har tashin kiyama to yahudawa kenan Allah ya mu labarin su yace wastaqo wastimiraran fi gadarihim suka ci gaba da saba da kawarin su da cin amana su wa kiyanatihim da kuma cin amana li hadhihi safwa ga wayannan zabu mutane min ibadillahi ta'ala wanda sune manyan zababun bayan Allah annabawa kenan duk a cikin al'umma babu wanda ke annabin al'ummar a yi tsarki a gun Allah to amma su annabawan ba su wanye da yahudawa lafiya ba saboda makircin yahudawa ko ya ce ya sulil musalsalu gadarul yahudi ila fadar kal'i wa khatimil anbiya'i ya ce wannan jerin gwano na cin amana da karya alkawari da munafurci na yahudawa ya ci gaba da wanzuwa har zuwa kan afdalul kal'i wanda fi kowa daraja a wani al'umma a duk duniya shine manzon Allah wa khatamil anbiya sakamakin annabawa wa rusuli da dukkan manzanni nabiyina muhammadin salawatullahi wa salamuhu alaihi tsira da misalar tabbata gare shi ma'ana ɗabi'ar yahudawa ta cin amana da yunkurin kisa da kaza da kaza ya ci gaba da yi sun ci gaba da yi har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su daina ba sun yi ta na ina yace a yakin kaibara عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما فتحت كيبرا أهد الرسول صلى الله عليه وسلم شات فيها سم أبو هريرة yake cewa bayan an takin kaibara an ta garin kaibara manzo Allah ya zauna a garin ana sallah ana kiran sallah ana musu kunce kunce ana musu jawabi na afuwa da yafiya ko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai aka kama manzo Allah kyauta ta wata naman karamar dabba imma akuya imma rago a soye aka masa kyauta sallallahu alaihi wasallam shi kuma dabi'a ta manzon Allah yana karban kyauta duk wanda ya bashi saboda kyakkyawan halinsa sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani mai masa waƙe yake cewa yace an yi san mu game da cinya an ka bashi akan hamayya ya ci dan ladabi da kunya yace ba dan rashi ba dan bisa rahin sani ba ya san cewa akwai guba a ciki amma saboda ɗabi'u na karamci na manzon Allah sai karba ya ci kaga wannan sai dai annabin ku wannan wa zai iya sai manzon Allah sallallahu saboda shi annabin Allah ne kuma za su faɗa su ma shi da ya ci gubar Allah ba shi kariya da ya mutu ba take amma wanda suka tare da shi shi kuma take ya rasu saboda ƙarfin gubar da aka sa an sa guba a ciki aka kama masa sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah sai manzon Allah bayan ya ci ya tabbata hadisi cewa yana cikin cin abun dama shi abin da ya fi so a cikin dabba shine azzira karfata ko azan karfata ko kafar dabba kuma ya fi son kafa ta gaba sallallahu alaihi wasallam aga kai ma ka dora kankan kazo sai nama ka sai a baka kafar gaba da mu da muke sai naman ka sai ma naman dubu ɗaya ta baka kafar gaba ba zai baka ba ba zai baka ba amma ka harfi ka to a bani zan sai karfata ɗaya dauko mun ta gaba to ga su kuma sai su fara dauko maka ta baya saboda sagaban ta fi kowanne daraja a jikin nama ita manzo Allah koyi kusa sallallahu sallallahu alaihi wasallama ya fi son karfata a jikin dabba to bai bura ga sai yace da aka bude ta ga ta a gashi sai ya dauko ta ya fara ci yana cikin ci sai karfata ta mara magana sallallahu alaihi wasallam tace a jikina an sa guba ya manzon Allah ka daina ci ko kuma karka ci bayan ya ci ta ce a jikina an sa guba shi ya ci da hidu na sabi su bi suka ci sai ta to da yana ce bari a je a tara yahuda gaba ɗayan su zo ina neman su aka taro su ya ce ijma'uli man kana hahuna min al-yahudi ku taro mini dukkan yahuda nan gaba ɗayan su ku taho da su fa ajma'u lahu aka tara su fa qala lahum rasulullahi sallama sai manzo Allah ya ce musu inni sa'ilukum an shay'in zan tambaye ku wani abu fa hal antum sadiquni fihi za ku faɗa min gaskiya a cikin abin ka duba fa usulubin manzon Allah fa yace zan muku tambaya game da wani abu za ku faɗa min gaskiya saboda ya san halin su ya san ɗabi'un su sallallahu alaihi wasallam qalu na'am ya abul qasim suka ce eh za ku faɗa ma gaskiya ya kai baban qasim wannan yana kirin da suke manzon Allah su yahudawa ba ce nabiyullah ba ko rasulullah a sai ce masa kawai abul qasim in kuma kaza an ce ya muhammad to mutumin kawai ne shigo birni azan dan kawai shi bai san abubuwa da yawa ba amma da dinga ce ya rasul sai masa ya muhammad akwai ilaina kaza kaza kaza kaza sai daga ba sai a koya masa yace fa qala sallama sai yace masa ga tambaya daga bakin manzon sallama yace man abukum ku zuri'ar waye waye babanku kasan fararen mutane suna da kifin rekod ɗinsu na tarihin rayuwarsu yanzu aka yi sama cikin larabawa kakansa na talatin ma ya sani saboda akwai rekod ana rubutawa kai dan wane ne jikan wane dan wane dan wane dan wane dan wane har a tafi haka suke rayuwarsu bakakin mutane ne muga wani sai a hankali an tashi a cikin wani irin abu ko yau to shine ya ce wane ne asalin babanku mana kakanku kenan don ana cewa kaka ya zama a matsayin baba ina fata an gane faƙalu sai suka ce abu na fulanu mu babanmu asalin kakanmu wane ne suka faɗi sunan wani mutum mai daraja a tarihin yahudawa ko ba ne baban nasu sun yi ƙarya kenan faƙalar su salama kazzaftum ya ce ƙarya kuke yi kun faɗi ba daidai ba bal abukun fulanu ku zuri arwana ne me ke sa jahili ya faɗi sunan wani a matsayin babansa alhali ba ne mahaifinsa ai abu ne guda biyu in ma yana ganin cewa shi ana fahimtar baban shi ba shahararren mutum ba ne ba a san shi ba ko yana so kuma shi ya ba kan daraja da kima sai faɗi sunan wani daban misali idan ka je ka auri 'yar masu kuɗi ko 'yar masu mulki kai kuma ɗan talakawa ne asalinka ko ba haka bane kishigin ka zaka je ka auri 'yar manyan mutane to dan aka ga ai faɗa aka tambaye shi kai ɗan gidan waye to baban shi ai ba san baban shi ba dawo shi baban shi a low profile ne ai an san baban shi tanko ne to bai tanko bai ce a hete ni dan wane ya faɗi sunan baban iyarsa in kuma kai sa ya maka ni jikan wani ne ya faɗi cewa kawai shi kenan haga dan damu dama kenan amma ba haka tambaye ka ba cewa ka kai dan gidan waye kawai ina fata an gane ko kuma yana so ya ba kansa wata kima ta daban ya san cewa wa'annan sun fi daraja sai danganta kansu a shekarun ba lokacin nayin ce ana farkon fitowar niga ship din nan ko ba an yi niga ship ba su shekaru can baya nayin ci din nan yawwa ni ga mutum ya zanzaro ya sa hula juya ta ya sa katon wando ya sa waye baya magana ya ce yau gaba ɗaya magana uku zai a duniya ni ga kenan ayan yayi kwata-kwata magana uku zai a duniya kawai zai je biya kuɗi a cire masa haƙorin gabansa ƙwaya ɗaya saboda ya ga wani mawaƙi a amerika ba da haƙorin gaba an jima ana hauka fa ka duba masifa ba eh zai ci gaba ɗaya magana uku zai yi ni ga neighbor talk kawai in ya ce eh so daya to saura magana biyu in ya faɗi guda biyun kuma zai ƙara magana ba har gari sai wani gwashe gari kuma duk an yi wannan abun a cikin abokanan mutu a sun yi wannan ne gani gaɗe Allah bin gidi tsere imanin yasa ne ka ta kallon yara kana masa dariya kawai su ba san ma abun ma da aka yi wani haukar ma sai suke faɗa cewa baban su wane ne zara ce ƙarya kuke yi kun faɗi ba daidai ba ku ƴaƴan wane ne faqalu sadaqta wa bararta suka ce ka faɗi gaskiya kuma da ka ce mun yi ƙarya haka ne ƙaryar muka yi ba yahudi kenan malam ba yahudi kenan faqala sai ya ƙara ce musu hal antum sadiquni an shay'in in sa'altukum anhu za ku faɗa mini gaskiya na tambaye ku game da wani abu kuma nan gaba fa qalu na'am ya abul qasim suka ce eh ya kai baban qasim wa in kadzabnaka in ma muka ma ƙarya arabta zaka gane ƙarya miki ko kadzabna ƙaryar mu kama arabtahu fi abina kamar da ka gane cewa mu ba ya ɗan wani bane mana in ma muka ma ƙaryar zaka gane ko ba hikenan ba fa qala lahu sallama sai ya ce musu man ahlun nari suwaye ‘yan wuta ya san sun sani ina fata an gane suwane ne ‘yan wuta faƙalu na kunu fi ha ya tsiran sun matakalifu na fi ha ita za mu zauna a cikin wuta su yahuda suka za su yi gauta su da yawa za su zauna amma daga baya za su fita wai musulmi kuma su maye gurbinsu su a fitar da su a zafin musulmi a ciki a gona ma na karya da sabuwa ina fata an gane eh faƙala sai mu zala ce musu iksa'u fiha dawama za ku yi a ciki mutsiya ta kaman ka taka ko ƙarya kuke ku dawama za ku yi a ciki ba haka Allah ba da labari game da ƴan wuta ba wana da wuya malikul yaqdi alaina rabbuk qala ne innakum makithuna ka ce wa Allah ya kashe mu ku fita an huta ja ai ku ba ku ba fita ba mutuwa haka za ku zauna cikin kawshi ko a wani gwaji musu kai laksa fiha wala tukallimu ku dawwama a ciki har ku ƙara magana to yace su za su fita a cikin inji su daga baya musulmi wai su zauna a ciki su kuma sun fita a wuta faqala yace iksa'u fiha wallahi la naklifakum fiha abadan wallahi mu musulmi ba mu za mu maye gurbin ku a wuta ba ku za ku cika wutar ku dawwama a ciki musulmi ko sun shiga wuta saboda waɗansu halayensu in dai sun mutu da imani ba shirka za su fita daga baya a mai da su aljanna amma ku babu wani ya ce faƙala lahum sai ƙara ce musu hal an tum sadiquni an shay'in in saltukum anhu to naji za ku faɗa min gaskiya in na ƙara tambayar ku qalu na'am suka ce eh faƙala hal ja'altum fi hadhihi shati summun yace kun sa guba a wannan namun da kuka kawo na wannan dabbar kun sa guba a ciki faizin faƙalu na'am suka ce eh mun saka kaga saboda sharri ne suka ce mun sa faƙala ma hamalakum ala zali don me kuka yi haka ka duba manzan Allah ba kyakkyawar ɗabiyar manzan Allah sun yi mar suka ce sigar ma da ya kawo wani tambayar alamun zai musu afuwa ne na fata an gane ya ce don me kuka yi haka kuwa a madadin ya ce to shi kenan kun zaga a yi to duk a kashe su sun tantanta kai sa'ai sun taru su daga gaba ɗayansu kuma suka ce eh sun sa guba a ciki alamu ne cewa duka suna sana ka saka wannan gubar don a yi ne don a kashe manzan Allah to a ƙari shari'a kuma duk wanda ya kashe mutum in su ɗari ne suka kashe mutum ɗaya duka yasa za a yi su dukan sai a kashe su amma saboda rahama da tausayi da kyakkyawan hali na manzala sai ta musu dan me kuka yi haka kuma ku me yasa kuka muna haka faƙalu suka ce a radina in kunta kadiban nastarihu minka abinda muke so shine in kai ba annabin gaskiya bane in baka ba abinda ka zo da shi gaskiya bane to ka mutu sai mu huta daga sha'aninka wa in kunta nabiyyan in kuma kai annabin gaske ne lam yadurruka to gubar ba ta ma komai ba haka sun sani sun sanna da ilimi suke abu to yanzu misali sun ga ɗayan ya rasu shi da ba annabi ba shi manzala ga da a raye da ci gaba da abin da yake yi to da da gaske ne ba su musulunta ba sai sun san annabin gaske ne amma yahudancin kenan shine kin gaskiya saboda manzala ba ɗan yaran su bane sallallahu alaihi wasallam akwai sahihaini an anas radiyallahu ta'ala anhu anna imra'atan yahudiyatan atas sallama bishatin masmuma fa akala minha فجيء بها إلى رسول الله فسألها عن ذلك فقالت أردت أن أقتلك فقال ما كان الله ليسلك علي قالوا ألا نقتلها قال لا صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري ده مسلم سروتو daga Anas dan Maliku cewa wata mata ta kawo manzon Allah kyautar wata gashashiyar akuya ko rago ko tinkiya a gashi an sa guba kuma a ciki an sa poison manzon sai ya ci da ya ci kamar da muka faɗa a baya tabbata a risu cewa shi naman da yake dafan ne ba manzan Allah labari annabawa suna kirga wannan a matsayin mujizar manzan Allah sallallahu dabba an yanka ta yanzu ko ba yanka da tana magana ne wanda kai zaka gane ba ta yi amma an yanka an dafa ko an soya kuma cewa manzon Allah magana kuma ya ji sallallahu alaihi wasallam sai ce a taho da wannan matar aka kawo ta ya ce don me kika yi haka ta ce ina so in kashe ka ne kawai kai tsaye sau ne ce ka mutu faƙalis sai ce mata ai Allah ba zai baki dama a kaina ba saboda shi manzan Allah ne ina fata an gane Allah ba zai baki dama ki kashe ni ba qalu suka ce ya ba sahabbai suka ce ya manzo Allah ala naqatulha mu kashe matan nan ne qala la ya takurabu da ita sallallahu alaihi wasallam ka duba halin manzon Allah ba ina fata an gane karshen abu dai a ce mutun ya fada da kan cewa na ma ne dan na kashe ka kuma kai ne shine shugaba suka ce manzo Allah abin dige ta ne a fille mata wacce a kurabu da ita abata a ƙarshen lamarinta ko akwai lokacin mu ci gaba mu tsaya kenan to shi kenan eh to kaga ala ayi halin me yake koya maka ka koyi dabi'u na yafiya da afuwa wanda shi wannan koyar sa ma cewa sai satin Allah sa muna raye sai mu ji abin da malamai suka faɗa insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi